الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحسن واحكم بين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau ranar laraba watan ramadan yana da kwana bakwai alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau ashirin da uku ga watan shida ga watan biyar afwan shekara ta dubu biyu da goma sha shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya Allah ya haɗa a wannan masallaci na alfulafa rashidin a garin agege jihar Legas a tafsirin mata wanda wannan kuma shine zaman mu na biyar kafin mu shiga tafsirin wanda yau za mu tashi ci gaba da bayani a aya ta takwas da ta tara a za mu ɗan amsa wasu daga cikin tambayoyi wanda muka tafi da su jiya tambaya ta farko don allah malam na sa waya ok wannan magana mai waya ce da muka yi mun ce ba a yin cigiya a masallaci sai dai a samu wanda daga cikin wakilan masallacin a sa shi a ciginta mala ina tambaya ne mace ce mijinta ya ba ta aron kuɗi sai ya ce da ita ta ɗau wani abu daga cikin kuɗin ta biya kuɗin makarantar yara ba ta biya ba har Allah ya masa rasuwa ya matsayin kuɗin yake ana ji sosai wanda a kafa cire ta dai sai dai a gyara ana kira ko saboda haka idan dai mijin ga yadda suka da mijin to abin da ya kamata shi ne inda Allah ya karɓuwa sai ta ɗauki kuɗin a cikin kuɗin ta da take da shi ko taranta ta biya musu kuɗin makaranta idan an gama gado an ba ta sai ta biya kuma sai a kiyaye a ba ka sako ka yi kai jinkiri saboda ko ba komai dai burin sa ya ga an biya wa yaran kuɗin makaranta kuma ya mutu da abin a ransa kuma ba a biya ba da a kai kika mutu kuma ba a san da cewa ba ki biya ba kuma da an shiga wani garari Salamu alaikum malam na kasance ina karanta suratu sajada da suratu al-mulk kafin na kwanta bacci amma ban zama haddacewa ba sai na na yi da alkur'ani sai kuma na ji wani wa'azi wai ba bai dace a dawa alkur'ani ba idan mace ba ta da sarki bai kamata ba dai amma idan kuma bata haddace ba babu laifi sai ta ɗauka ne shekul islam ibn taymiya yake maganar wai a ce an babu wata riwaya wacce ta nuna cewa dole mace ba za ta ɗau Qur'ani ba idan tana al'ada. Amma dai ya kamata su ma mata su yi nazari su gani cewa mutunta al'ur'ani ne a ce sai da sarki za ka ɗauke shi. Ko ba a ce dole sai da sarki ba kai kanka ka san ɗauka da sarki ɗin ya fi samar da jin nutsuwa a cikin zuci. To amma idan larurar koya ko koyarwa ko karantawa irin wannan ta kama sai ki je ki alwala a haka ki ɗauka. ana kuma tabbar mijina ne ya ce wa matarsa zai yi tafiya a shi gidan amaryarsa ya wuce kuma lokacin girkin uwar gidan ne mara ne hukuncin wannan mutumin inda hukuncinsa ne wannan zalunci ne sai dai idan ya zanto ita wacce aka ɗauke kwanan nata aka kai wa waccan dama ba zai yi a kwana a wajenta ba misali kamar tana jego lokacin da ba zai yi ya kusance ta ba a haka kuma sai ta iya za ta sadaukar da kwanan nasa shi kuma yana sanin zai iya faɗawa cikin halaka ko sa'a wa Allah sai ya mata kare zai yi tafiya sai ya tafi gidan waccan da ba ta jegwa to duk da shi ba da matsala amma dai matsalar da ɗan sauki gaskiya kawai sai dai a kama shi da laifin ƙarya amma kuma ya tafi ne don ya tserar da mutuncinsa da addini amma an haka ji ne bai halatta mutum ya ɗau kwanan wata ya kai wata ba sai dai bisa sharaɗin ita wacce aka ɗauki kwanan nata ta yarda ko kuma ko wani abu na kiyaye maslaha ta rai ko ta lafiya ko ta addini ko misali ita wacce aka je aka kwana a gidan nata aka ce an yi tafiya tana fama da wata larura ko rashin lafiyar da idan aka yi sakaci za ta iya halaka ko kuma ta shiga cikin wani yanayi to ita kuma wannan haka nan zikon ba ita dama ta ma fito ta shiga cikin wani yanayi sai aka fahimci cewa in aka ce ta ƙarfi da yanzu za a karɓi kwanan za a shiga matsala sai aka yi mata ƙarya cewa za a tafi wani waje kuma aka zarfe ta da shi ba wannan babu laifi gaskiya to Allah malam ya halatta idan ka ga mutum saboda ka koma ka kwanta da mai gidanka sai wani abu da aka faɗa in dai ba a kira sallah ba shi ke matsalar dai a ce an kira sallah Allah subhanahu wa ta'ala ke uhilla lakum lalladhi siyama safar ila nisaikum in dai da daddare ne ma'ana in dai alfajir bai ce to ba to duk wani abu da ka sani tsakanin mata da miji wanda a dacin ya halatta to a lokacin ya halatta malam da Allah ina so a tsaya addu'a je nake sai har ya wuce ka'ida sannan ko akwai wata addu'ar da za a bani in dinga yi wannan shi ma na faɗa cewa idan jini ya zama ko na al'ada ko na ciwo ko kuma na rashin lafiya wanda ake kira jinin istihama to shi jinin al'ada yana zuwa wa mace ne idan ta kai manzali ko mai kankantar shekarunta in har ta fara jini to ta kai shekaru ya girma kuma mafi karancin zuwan da yakan iya zuwa kwana ɗaya ma ya ɗauki amma yawanci ya fi daga kwana uku zuwa mafi yawa kwana goma sha hudu ko hanafiya sun kai shi zuwa kwana goma sha biyar asalin jinin al'ada yana zuwa ne a lokaci guda har ya gama amma wani dalili na tsarin halitta da kuma rashin lafiya ko sababi yakan sa idan ya zo sai ya dakata sai kuma ya ƙara zuwa sai ya dakata sai ya ƙara zuwa sai ya dakata to malamai sun yi nazarin bambancin lokaci tsakanin jini da jini mafi yawan malamai sun tafi akan cewa in dai ya zanto tsayawarsa ta kai sati biyu zuwa sama sannan ya sake dawowa to alama ce ta cewa wancan jinin ya tsare ne a san da ya tsaya wani sabo ne ya fara ya ka duk abin da ta sha na azumi da sallah na sallah hatta na sallah ma tsakanin wa'annan kwanakin ke tsamama amma idan ya zo kwana ɗaya kwana biyu kwana uku haka ta saba yi dana sai ya ɗauke amma kuma kwana hudu biyar shida duk bai zo ba bakwai takwas bai zo ba kuma an ƙara kwana biyar ko a kwana na tara sai ta ƙara ganin sa to sai ta tsaye da azumi din ta tsaye da sallah sallolin da ta yi na baya ba wata matsala idan kuma misali ya tsaya kwana biyar take yi sai sai kwana ɗaya ya zo kwana biyu ya zo kawai sai ya ɗauke a kwana na uku ya ɗauke a kwana na hudu to kwanan ukun da ya ɗauke tana ta sauraron sa ba ta yi asuba ba ba ta yi azhar ba ba ta yi la'asar ba ba ta yi magariba ba bayan ta cikin jini aka wayi gari dai sannan ta fara tunanin to lafiya aka yi wannan kwanakin tana kokarin cewa in gobe bai zo ba za ta ci gaba da sallah sai kawai ta ga ya zo to shi ke ba abin da za ta rana har azumi in ta sha sai daga baya sai ta rana yawanci dalilan da suke sawa jini ya ci gaba da zuwa ko dai ya zanto wani ciwo ne ya sa jini ya tsinke yake zuba ko kuma ya zanto an samu connection ne a dukiya wanda shi yake haifar da jinin istihara wanda shi ma da aljanu sukan janyo wannan zalu suka fara kama ya ga inna ma zalika rasbatun min ash-shaytan shedan ne sai zunguruwan waje a jikin mace sai ta dinga jin da jini wani lokacin aka yi mata sihiri sai kawai da ta ya zan ba ka da ƙarfi ko yaushe don saboda kan mai gidan ta ya kusance ta yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka tabbatar ana hanyoyin da ake bi na sihirin tafri wato sihiri na raba tsakanin mace da mata da miji yana ɗaya daga cikin dalilan zubar jini kuma idan mace ta yi fulani fulani ɗin kuma musamman na allura idan mace ta yi allura to sukan faɗa kafin a yi cewa daga cikin matsalolinta shi ne zai tsayar miki da ɗaukar ciki ta hanyar da duk abin da ya shiga na sinadarin ɗaukar ciki zai tsinka shi sai ranto ba shi da danƙon da zai iya haɗuwa da ɗan uwansa domin su ba da halitta sai ranto ba sa fiye a jikinsa to idan ya zama haka an tsinka shi to duk abin da zai shiga cikin cikinsa ba za ka ɗauki to amma kuma ƙwayoyin da suke taimaka wajen tsinka wannan a wannan sinadarin su kuma sukan yi a tattin ɗin tsarin zubar jini na mace don haka idan har lokacin siriyar ɗinta cycle ɗinta ya zo in kwan ya fashe to sukan tsaye da zubarsa zuwa wani lokaci ko su ƙara musu zuwa wani lokaci abin da ya kamata mu tantance kwana nawa take yi a baya daga nan kuma sai ta dinga kirga lokacin da ya tsaya in dai tsakanin tsayawa da tsaya bai kai sati biyu ba to jini ɗaya ne in ya haura sati biyu kuma jini biyu ne duk lokacin da su tabbatar da a cikin jini take to ba sallah kuma ba za ta rana ba kuma ba azumi amma za ta rana in lokacin ramadan ne wanda kuma ba a cikin jini take ba to ko da jinin ya zo in misali sai ya zo mata kwana uku sai ya ɗauke ya ƙara kwana uku ya dawo ya sake ɗaukewa ya ƙara kwana uku ya sake dawowa ya kwana uku uku da jini uku babu ga shida ba ga wata uku da jini tara ga uku babu goma sha biyu yana ƙara uku goma sha biyar da ya huta nan to jinin cuta ne na rashin lafiya shi kenan amma abin da ya fi shi ne da zarar mace ta ga jini ya huta misali to ta yi mazanar cikin tafi likita inda halitta zai a gwada ta a gani in likita ya ba da rahoton cewa wannan jinin al'ada ne ya taru to ta tsaye da sallah domin ko malamai ma abin da suke kokari su gano shin jinin al'ada ne kuma wanda yake kowa iya ganowa shine wanda yake da masaniya akan abin da ya shafi harkar halittar ɗan adam su kansu malaman da wannan suke takama wajen tantance jinin ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi jinin jinin al'ada jini ne baki ana gane shi inna damal haidati damun aswad yu'ra to in dai muka ga wannan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma maganar likita ta kare domin ga likitan likitoci Allah ya mu dace. Salamu alaikum ba mun kasance mu biyu ne a gurin mijinmu ita ɗaya tana zuwa makaranta da safe ne kuma ina gida kullum idan ta fita sai ya zo wuri na ko ba girki na bane kuma in na amince masa to malam Allah zai saka mata ne ko kuwa ke ma bisa ne ba watakila tun da yake mutu aka to ke ma watakila in dai suka tafi yana zuwa wajen ta a lokacin kwanan ba mamaki kuma ya zanto baya samun abin da yake bukata a wajen waccan to amma tana da haƙƙin ya ba ta lokacinta kuma yana ba ta lokacinta to rara abin da ya rage masa na abin da yake nema baya samu a wajen waccan shine yake cike gurbin a wajen ki tare da sayawa ba ta sani ba to anan matsalar da za a duba shi ne in dai yana da damar da zai bari waccan ɗin ta sani in haka ne yanayin sa to ya kamata ya bari ta sani idan hakkin ta idan kuma in ya gaya mata to fa za a ɗauki ba da wataƙila ma za a yi ba a yi ba buɗiya walwa ta za a yi to abin da yake shine ya haƙura da abin da yake samu a wurin ta ɗin da abin da Allah ya raba masa sai ya dinga burin Allah ya sa a lokacin ta dare da yini su dinga sauri don ya dawo wajen ta idan ba zai iya haƙura ba kuma yana cikin damuwa to fa da je ya fada cikin shan da matsala to wanda ya zo wurin naki wannan bypass ake ce masa to idan zai wannan bypass din to amma dole bisa sharaɗi na ɗaya wajibi ne zanto bisa maslaha ma'ana saboda tsoron fadawa cikin matsala na biyu kuma wajibi ne tabbatar da cewa in ya zo wajen ki ba zai rage masa ƙarfi da damar da zai je ba wancan hakinsa ya fito yanayin da rura kan adal addaruratu tubihul mahdurat to amma fa in kina minna da cewa yana zuwa wajen ta har sai masa farfasa don ya ci gaba da zuwa to sai ma fa ki jira Allah zai iya jarrabar ki ko wata ta zo ita kuma a zuwa ya miki abin da ake wa wata da ke yasa kakki kuskure ki taimaka wa mijinki akan rashin adalci domin shi munafunci dodo ne yaron shi kuma alhaki kwikwiyo ne a da kwikwiyo in ka saki kwikwiyo zai duba ina mai shi yake sai dinga bin mai shi to haka a saki yake wala yaqiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi haka aka kawo sai tambaya ta gaba malam tsohuwa ce ba ta da lafiya idan za ta yi sallah ba ta iya tsayuwa to idan ta zauna din ma kafar ta kada mata ciwo sosai to amma yanzu idan ta hau kujera tana yin sallar ta fi jin daɗi to ya matsayin sallar ta a ai haka ya kamata wajibi ne ma a nema mata kujera domin ta ci gaba da sallah akan kujera mazala kuma yake cewa salli ka'iman a yi sallah a tsaye fa in lam tastati idan ba za ka iya a tsaye ba fa ka'idan to kai a zaune fa in lam tastati idan ba za ka iya fa ala jan ko a kwance ne kai malam game da kasuwanci da aka ce haramun ne kuɗin baya albarka to idan mutum ya shigo masallaci ya shigo masallaci ne aka kira sa a waya aka kira shi zaki ce na jin ɗan zariya ce ko aka kira shi a waya a kan farashin kayan da yake siyarwa zai iya ba da amsa ko har sai ya bar cikin masallaci tukuna kuma na son ƙarin bayani akan sa salli lokacin azumi wata tambayar ta farko sai ya bar masallaci sannan zai magana bai halatta ya magana komai na kasuwanci a masallaci sai dai idan ya hango kwastoma yana tsoron tattara rai da Allah in mun fita masallaci ina da magana da kai ko ina da magana da kai to sai su fita ko da Allah ji mana zo mu je mu dan tattauna ko da ta san kasuwanci ne ba laifi sai su tattauna dan hawaye sa kwalli kuma ba haram bane ya halatta mace sa kwalli ko da za ta yi kasuwanci kuwa tana ajiye wata sai ta ce mana malam dan Allah a dinga zuwa da wuri. To, za mu dinga zuwa da wuri insha Amma wata rashin zuwa da wurin yana da alaƙa da mala kashe son sannan. Yana da alaƙa da wato maslahar karatun ne. Kamar yau kuma ai mun tsara daga ƙarfe goma sha ɗaya ko? abin da ya sa muka kara daga goma sha ɗaya muna jira a zo a gama haɗa kayan aiki ne tun da yau ne karo na farko ake haɗa ake ashe an saka wancan abun ana ta kallon mu ko a ana haɗa wancan kayan aikin ne shi ya sa kuma wani lokacin nazarin yakan kai na haddar da lokacin fitowa sun san karatu ba za ka zo ka shige shi da ka ba za ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba ka bincika ka sani ba aka shiga gari wannan zaman kuma ya fi ƙarfin ka yi shi da littafi wani sai ka shiga yanar gizo sa'an nan ka gano abin da kake bukata wani sai ka ji shi da kunnen ka wani sai ka karanta wani in ka karanta wani sai ka sake maimaitawa da kuma kun san da muka zo nan ba tasiri kaɗai muke yi ba akwai zai akwai wasu aikace-aikace da suka shafi abin kuma in mun gama lokacin mukan zauna mu tattauna wasu al'amura sannan kuma duk da aka bi ma jiki da jini ɗan adam yana da akwai abin da ake kira human deficiency wanda kowa yana da nauyinsa to ni daga cikin rauni na ba na so in zo in jira ɗalibai na so in zo in taya ni ga gana ta jira na eh mana sannan kawai in zo in tarar ni kaɗai ake jira kawai sai in zo in fara kaya an san yanka bi an san da ake nufi da yanka shi ne kai ta menene ne yanka a falita da ban yanka da a falita ta yanka bi ke zan azima ne da alkar da zan bambance sa da yanka ka an ce yanka shi ne takama da abin a karanta kai abu kana sana kuma dama ka yi ne saboda haka shi ne yanzu ko in kana jin waƙoƙin hausawa na da sun za ka ji haka suke suke suke fassara to shi ne ina so in zo tara an cika ana jira na ba na so in zo tara mutane suna ta zuwa to an saka mun minti ashirin sauran minti arba'in ala ga fata mala
وجعل لكم السمع والبصر قليلا ما تشكرون
Allah ya ce sannan sun maja'ala min salahu sannan Allah ya sanya wato asalin zuriya kan adadin min sulalatin suka fito daga mani ɗuban mani min ma'in mahi wanda mani asali ruwa ne wulakantacce mahi wanda yake zu ihana wanda yake in ka gan shi kai kanka ba za ka ba za su ga ba shi da wani taki a wajen ka wasu kuma zai ce mahimmin ainihin samashi ba'i da kuma yin faɗi yadda wani yadda ya yi ko sun masawaru da na Allah ya daidaita mutum to mun faɗi yadda Allah ya daidaita mutum mun faɗi wasu ɓangarori ka duba fatar da Allah ya maka ta kafa duk wani abu da ka sani yau da gobe ta kan iya sa shi ya tsaye in dai ta kashi ake yi ko ya canza yanayi amma a irin ƙwarewar ubangiji da ya san cewa kafar ka taka ta za ka yi sai ya sanya maka fatar kafar ta ƙasa ba ita ce fatar sama ba domin da fatar sama ce ita fatar ƙasa ba ta da sanso sanso ɗinta wato abin da yake ji a jikinta ba sensitiveness ɗinta ba bai zama irin very hard ba abu bai zama very soft ba kamar na saman fata yanzu misali da za a ɗauko garar rashin wuta a taho maka da shi zuwa fatar jikinka ko ta saman kafarka da sauri za ka ji shi amma kafin ya huda wannan fatan mai kauri ta ƙasa har ya isa zuwa ga wani abu mai kama da lena lena haka kamar leza a can cikin fatar kafin nan kuma ya zo ya shiga cikin tuwon naman da yake jikin kafar za a daɗe shi yasa kaya ba karamar muguwa ba ce suke iya huda kafa amma duk da haka sai kaga dan adam ya taka kayar tsidau ko ya taka irin kayar aya aya din nan amma kuma duk da haka sai kaga ya cire ta ya ci gaba da tafiya wanda da a hannu ne kuma a ce zaka danna hannun da ba za ka iya jurewa ba mutum ya yanke ya taka kwalaba amma kafin jinin ya fara fitowa sai kaga sai da mutum ya samu wata kariya saboda Allah ya san ga yanayin yadda kafar ta take duk wani abu da adam yake bukata na rayuwa wanda zai taimake shi ya rayu ko ya ƙara masa kyau da ado sai ka ga Allah ya yi masa shi za ka ga ɗan adam da shi da ƙanwarsa ko yarsa uwa ɗaya uba ɗaya kamar su ɗaya kamar an tsaga kara amma sai ka ga ita macen kwafin kamar sa ce amma ta mace shi kuma kwafin kamar ta ne amma na namiji sai Allah ya wa namiji irin ƙirar da ta dace da ayyukan namiji yawa mace irin tsirar da ta dace da ayyukan mace a ciki da waje ku duba irin tausayin da mace take da shi da irin yadda take da kulawa da irin yadda mace take da saurin damuwa da abubuwa sai kaga ya dace da yanayinka wanda da namiji ne Allah ya ba shi irin wannan yanayin to da namiji ba zai iya yaki ba da ba zai iya jagoranci babban jagoranci ba saboda ita mace suwa suke mana surutu ne to Allah a yi haƙuri idan yara ne suke kuka a dinga fita da su a rarrashe su kun ga bara mu samu wannan matsalar ba da Allah bana ma kar mu samu wato ita mace tana da saurin gane damuwa da haka akwai abin da mace in ta tuna shi ba za ta kwana ba ta yi bacci ba yayin da in namiji ne zai barci sa har da bishari sai ka gaya namiji magana ma shi bai san ta gaya masa ba ya fahimta amma dai bata dame shi ba amma mace ku akan wannan magana sai ta dakatar da komai ta ta tunanin tun sanda ta dakatar da komai kuma ya za mace takan yi jini duk wata na al'ada wannan jinin da kake na al'ada ya dace da ɗabi'ar ta ta gida yanzu da namiji ne ake yake jinin al'ada zai fita kasuwa zai shiga rana ai ka ga shi kenan kuma sai a shiga matsala to sawwahu Allah subhanahu wata'ala bayan ya halicci mutum ya sanya shi mustawiyan mustaqiman a tsaye kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya maka kugu wanda yake mai kama da fitin wanda za ka iya ruku'u ka ɗago ba tare da ka ji wani abu ya ce karkas ba sannan in ka ga dama za ka iya juyawa ka tankware kai ɓangaren dama ka tankware kai ɓangaren hagu in ka gaji da ya maka hannu sanda ɗaya ba sai zanto ya raba shi zuwa gaɓoɓi akwai gaɓar ka ta iya sassari akwai gwiwar hannu duka za ka iya juya hannunka ka yi abin da ka ga dama sannan ka duba ka gani su kansu yan yatsun naka yadda Allah ya maka su da flexibility akwai muruna a ciki za ka iya jujjuya su ka yi abin da ka ga dama da su wanda ya maka haka abu ɗaya ya ce kai masa shine ka sallama rayuwarka zuwa gare shi kuma duk abin da ya sa ka kai ya sa ka kai iya abin da za ka iya ne Allah bai taɓa cewa in kuna so ku bauta mini ku tashi ku hau sama ba ku yi tsuntsu ku hau sama tun da bai mana fuka-fukai ba bai ba mu ikon tashi ba Allah bai ce mana dole mu kaji kasa mu haka mu binne kanmu ba sai ya sa mu abin da za mu iya mu tashi mu yi sallah ne da ramalana mu yi azumi mu yi takawa duk abin da Allah ya ce ayi abin da ɗan adam zai iya yi kuma ya gwada maka ni'imar nan in kana so ka gane ni'imar da Allah ya maka ka ga yadda kake shakar iska nan bakinka da da hancinka duka a lokaci ɗaya suke aiki in ka ja iskar da hancinka idan ka shiga ta je sai abin da za ta yi lokacin da kake jan wannan wancan kuma tana kokarin fitowa huhun yana turo ta tana yawan idan ka kalli respiration respiration menene system ake cewa tsarin ka na numfashi shi kaɗai ya isa ka sallama wa ubangiji sannan iskan ma ya baka ita kyauta oxygen yanzu idan ka je asibitin kuɗi kana da patient in ya zanto baya iya numfashi idan kana so a same oxygen din minti ɗaya abin da ake sa shi a mafi arha shi ne naira dubu biyu da ɗari biyar din minti ɗaya idan za a same oxygen daga ƙarfe goma sha biyu na rana ta kai ƙarfe goma sha biyu da rabi to ka buga naira dubu biyu da ɗari biyar ce talatin kaga dubu biyu so talatin nawa kenan dubu sittin sa'adin kuma ɗari biyar su talatin dubu goma sha biyar kaga dubu saba'in da biyar a rabin awa idan kuma zai awa ɗaya sai kai ƙarfe ɗaya dubu saba'in da biyar su biyu dubu ɗari da hamsin awa ɗaya kenan awa nawa muke da shi a kwana ɗaya awa ashirin da hudu to dubu ɗari da hamsin su ashirin da hudu ka lissafa min dubu ɗari da hamsin su goma ba nawa kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sau biyu miliyan uku ko ba miliyan uku ba to sannan kuma ka zo ka lissafa dubu ɗari da hamsin sau hudu zai baka nawa kenan eh kaga gaba ɗaya a kwana ɗaya miliyan uku da dubu ɗari shida kenan an sa mutum oxygen ta kwana ɗaya to a buga mana su bakwai kawai fa wannan iskar da muke shaƙa mu fitar da ita so bakwai eh to ya aka buga miliyan uku da dubu ɗari shida so bakwai miliyan nawa miliyan ashirin da hudu to a buga mana su hudu sai mu ga a wata ɗin kuma iskar nawa kake sha nawa kenan eh miliyan goma sha hudu da nawa da dubu ɗari wani abu da dubu ɗari to don Allah yanzu ina cike da miliyan goma sha kaza da dubu ɗari kaza da za ki biya su kawai a wata ki shaƙi iska wannan fa a rahama kenan shi yasa gwamnatoci suna kokari kaga asibitin gwamnati a kyauta za a sa maka amma in ka tashi za ka zagi hukuma ba a fin da suke amma aka samu mutum unconsciousnessly da an shigar da shi ICU intensive care unit za a ɗauko oxygen a tura masa mutum ba zai gane shayi ruwa ba ne sai an kai shi asibiti kuɗi su amma kai lafiya lau wanda a shekara kusan miliyan talatin da shida da dubu ɗari nawa za ka ji kawai ya ka zuta da Allah zai ce to in tsayin maki da oxygen ɗin in ba ki miliyan arba hamsin ma a shekara wala ya ce ah Allah gwanda oxygen ɗin in zauna ko dubu hamsin ba haɗa a shekara ba saboda shi wannan wanda yake shekar oxygen ɗin fa baya cikin hayyacinsa fa ba zai iya yin sallah irin taki da za a ba shi lada ba wataƙila ma bai ma san yana in dai shekara a cikin kwama ana sa mai oxygen to bai san ma shi gwanda ma ya mutu ma ya mutu jinya yake yi. ku duba ku gani kodar nan da Allah ya sa mana da irin aikin da take yi yanzu duka mashin ɗin da ake da shi na dialysis wanda suke yin wankin koda har yanzu bature a technology ɗinsa da yau mashin ɗin da yake dialysis da yake tasha jini sama da kaso 60 bisa ɗari ba wanda shi kuma cikin sauki kuma ku tambaya nawa ake yin dialysis idan Allah ya jarrabe ka da ɗan uwa mai ciwon koda wallahi in ba kuɗi ne da kai ba duk abin da kake da shi ka daro sai ka siya kuma ƙarshe dole sai ya mutu kawai dai dan dai ba za ka iya zama ka kalle shi ne yana mutuwa ba a hankali a hankali amma a haka in ana tace kaso 60 bisa ɗari na jirin nasu idan da halittu irin na kasar waje ne ba irin namu ba in kuma irin namu ne gyararru masu kyau to ana tace kaso 60 bisa ɗari kaso 40 ɗin kuma yana fin jikinsa yana sa shi wani baki yana ramewa yana yin muni wanda mu a kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kodar samu take tace jinin a cikin sauki yau da a ce sai da cells ake yi to da duk cell ɗaya in ka ji kuɗinsa Allah ka ya sani amma gaba ɗaya cell ɗin da suke yawo a cikin jikinka wanda suke amfani da wanda ba ka amfani da su sun kai biliyan ɗari tara a jikinka 900 billion of cells wanda duk minti ɗaya tana iya kashe miliyan ɗari da ashirin ita kuma hanta a duk minti ɗaya tana samar da miliyoyin da suka fi wanda ka kashe har da extra da za a tsaye da hantar ta samu matsala a ce ka je ka nemo ya za ka yi idan haka kaga shi kuma Allah duk wannan abin da ya maka kawai abin da yake so ka tsaya ka bauta masa shi yasa ko wanda ba sa sallah ba su san waye Allah ba ne da sun san shi suka ga irin wannan abubuwan da Allah yake yi musu shi kaɗai ya ake sa su abu ka duba ma gani kana bacci fa ka wangara baki ka buɗe hanci kana ci gaba da shakar numfashi ga virus nan ga bacteria nan millions of bacteria bare a irin yanayin polluted wurin mu da muke rayuwa amma Allah in ya ga dama sai ka ga mahaukaci a bakin kwata bai kamu da rashin lafiya ko ba sai Allah ba shi strong ability ya zama yana da immunity ya zanto garkuwar jikinsa da ƙarfi ce tun kana yaro Allah ya ga dama ka mutu sai ka mutu saboda ba ka da garkuwar jiki in mara ta kama ka in aka ce za a yi attacking virus din to su kuma za su cutar da cells ɗinka sai ka mutu a haka za a baka ba magani Allah ne kaɗai yake baka magani kai tun kana cin cikin cikin naka ka duba ka gani wato ainihin jariri fa da jini jinin babarsa fa da shi yake yake sha shi yasa za ga in uwa tana da HIV to dama possibly zai iya kamuwa da HIV tunda lokacin da aka yi shi tun daga kwana goma sha ɗaya zuwa kwana goma sha hudu zai fara dukkan jinin uwa wanda wannan jinin a nan zai dinga samun abinci a nan zai dinga rayuwa to idan ko yaya uwar ya zama to jininta ya gurɓata fa shi ma ɗan zai iya rayuwa zai iya mutuwa to amma sai Allah ya sanya masa wannan farin abin na jikinsa wanda an haife shi ake sassaƙa shi kuma shi yake ba shi garkuwa da tsaro mai ƙarfi Allah ya tsare ka a haka sannan can da kake da rai da ka zo duniya kana jariri shi ma dai ɗin ka duba ga irin abin wato da wa in ta'u duniya na sallahi la tusiwa da za mu ta kirga ni'imomin Allah ba za mu iya kirga ba za mu iya gama kirga su ba to kai abin da Allah ya ce mu zama masu kirki mu kyautata wa iyayenmu in mata ne su yi wa mazajen su biyayya in maza ne su yi wa matayen su adalci mu zama masu gaskiya kada mu yi ayyukan da in muka yi ma sai sun cuce mu kar mu sha giya za ka gusar da hankalinmu za ka iya sa mu ma mu doki iyayenmu mu ɗau kuɗinmu mu zubar kan mu sha kan mu sha kayan maye da suka yaɗu a yanzu kan mu yi tata saboda in muka yi tata za mu tashi sai wani zai dinga jin haushin watakila ma ya cutar da mu ya sa a tare mu a kwace kuɗin ko kuma mu za a tashi sai mu rasa kuɗin mu muna ji muna gani kada mu ɓata lokacin mu a banza mu zama masu ambatan Allah masu zikiri masu ikhlasi masu gaskiya ko arne ne in ya gaskiya ka kyauta ce masa ko ba haka bane in ka samu hali ka yi taimako ka taimaka wanda ba shi da shi abin da Allah ya ce mana kenan ba ta yi wai ku azurta ni ba ko ku zo ku haɗu ku taya ni faɗa da wasu sam Allah ba ruwanka da wannan to shine kullu sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi Allah ya busa maka rai wanda naka ne mun faɗi yadda ake wa mutum a tambaye shi a rubuta masa arzikinsa da ajalinsa da ayyukansa da wuta za shi ko aljanna وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اما godiyar da kuke yi kaɗan ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mu zuwa mu yi tunani akan wayannan abubuwan ko mu ƙara zage dantse wajen yi masa biyayya Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya na'am da fa aya ta 11 ta goma وقالوا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yana ba mu labari game da mushrikai waɗanda suke ganin cewa ba za a tashe su ran alkiyama ba ba wani zancen wata alkiyama da za a tashi mutum sai suke cewa a idza zalanna fil ardi yanzu da Allah idan aka binne mu a ƙasa aka neme mu aka rasa a inna lafi khalqin jadid wai yanzu kuma za a sake dawo da mu a halicce mu a karo na biyu sabuwar halitta su mamaki suke yi sai Allah ya ce bi balhum sai Allah ya ce bal wannan zaton da suke na ba za a kashe su ba ba haka ba ne hum kafiruna abin da ya janyo musu zaton shine su kafirai ne sun yi bitince ba su yadda ba bi da ƙa'ir rabbihim cewa Allah za su samu da ubangiji ta sa wani ke kafin to anan wa qalu a idza dalalna fil ard a idza dalalna ghayr maghdubi alaihim wala dallin wa qul li abi innahu kana min ad-dallin fa in lam yakuna rajulani fa rajulun فإن لم يكونا رجلين رجلين
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن فتذكر إحداهما الأخرى
كلمة ضلال دي القرآن تازو da yawa a wurare daban-daban kalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim Zaga da ake nufi da abdalal shi ne ka nemi abu ka rasa shi. Shi ne da hankali mutum ya ne ya kasa ko ya kashe shi ne abdalal. Da haka idan aka ɗauko mamaci in ya mutu aka zo da shi kabari. Idan za a sa shi ana jajjarawa da an zira shi a cikin kabari. An rike sai a ce ballan mai yi suke kabari. A ce ya batun da na izar wani ba a ce ai ballan ke kabari tuni ma ya ɗauke a cikin kabarin ka ba a nan. Shin idan abin ka ya ɓata sunan sa balla, da ka idan ka tsinci abu sunan abin balla tsintuwa saboda ya ɓace a wurin mai shi. An fahimta? To anan sai zai idan dalan na fil ardi idan aka neme mu aka rasa mun ɓace a cikin ƙasa an sa mu an binne mu. Shi sa yau kai yana rabon wata budurwar shi sai ke sifanta ta da yadda take da kyau. فيك سوى فرع يغسل مثنى أسود فاحل أسيس كقلو النخلة المتعسل غدائره مستشذرات إلى العلا تظل الحقاق في مثنى ومرتل يسي واتو ita matar tana da wani gashi yughassil matna idan ta saki gashin yana lullube har gadon bayanta aswada gashin baki ne sahilin kirin ko jinin asisin cunkus ne mai yawa ka ilmin naflatin muta'akkili kamar irin bezar bezar da dabino ta ce in ta feso wannan harzar na ta tuwa ta gashin na ɗinki gadairu ya ce tuba-tuban gashin mustashziratun ilal ula tun daga sama har ƙasa haka yake a zube da haka tazillul iqasa tazillu dalla yadillu idan aka sanya masa kalge shi ko kuma kibiya ko matsefata abinda ake tsifa da shi ko abinda ake so sakar da shi to in ana sawa ko kibiya abinda ake tsifa to in aka sa ma tazillu sai ta ata kaga ata a nemi ta arka kenan sai musanna a gashin da take rabawa biyu na dama da hagu masu kamar da kafu sai ta daure su ta cike su wa mursali kuma da wanda take sauke shi a baya tunda yawan gashin su baya sawa su kitso sai dai su kalba sai su raba gashin sai su sauke na bayan haka na gaba kuma sai su raba shi biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu to na gaban sai a ce mai musanna na bayan sai a ce mai mursal to dan haka abdalal abin tana nufin ɓacewa wa ƙalu sai suka ce a idza dalalna yanzu idan muka muka ɓace fil ardi a ban ƙasa ta yanda an daina ganin mu mun mutu an binne mu a kira'ar abdullahi na hamir الشامي هشام فينا ابن زكوان وقالوا إذا ضللنا بتنبيه بس إذا ب- أنا بدي إذا ضللنا بس إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وسنا عبد الله شنو قال لمعنى برن هنيا الشريعة أن قال لكم برن هنيا الشريعة تأتي ظل مثل يا فتح فتح ما na lalacewa da tsinuwa da faɗiwa. Shi sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake ce mana in yadkuna min dunihi illa inasun wa in yadkuna illa shaytanun baridan la'anahu Allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafrudan wa la tudillannahum na rantse da Allah sai na ƙaƙƙatar da su ma'ana sai na sa sun bar tafarkin shari'a ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا فلا فلا يبتكن فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويهديهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. كان كما وبنجي يسوعني ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا حقيقة يا قتا قتا شيطان ليس غير المغضوب عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكا النبي إبراهيم يفي واغفر لي أبي فغفر بابانا إنه كان من الضالين دم بابانا يا قتا sannan abdalan tana zuwa da ma'anar mantuwa abdalan tana zuwa da ma'anar mantuwa shi ne mutum ga abu a ranka kuma sai zo ya manta ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan za a yi bashi idan ana rubuta bashi misali wani zai ba wani bashi ko wanda za ta ba wanda bashi ko su wani za su ba su wani bashi ko su wance ko su wanda za su ba su wani da su wance to a samu fattashhidu shahidan min rijalikum ku samu maza guda biyu su yi shaida abin da ya ba ce mata ba saboda mata akwai matsala wajen yin shaida fa in lam yakuna rajulayn idan ba a samu maza biyu ba to farajul inda za a yi anan wani raji guda ɗaya wanda a sami sai a nemo mata biyu a madadin namiji ɗaya abin da ya ku aka ce mata biyu su ma min man tarzauna min ash-shuhada wa inda kuka yadda za su iya shi me yasa an tadilla ihdahuma kaga dilla an tadilla saboda idan ɗaya su ta manta nan ba za ki ce in ta kata ba an tadilla ihdahuma in ɗaya ta manta ta ki zakira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tuna me yasa yan haƙƙin mata me yasa za a ce mata biyu a madadin namiji ɗaya aka ce saboda ba shi yawanci a waje ake cin sa ita kuma mace abin da ake cin ta zauna a gida kada wata saboda neman inda za ta yi shida ta fito waje an fi son mata kullum suna gida shi yasa ma aka ce a nemo mata biyu a madadin namiji ɗayan saboda duk abin da ya bar mace ta fito daga gida ya bar wata mata fito daga gida to abin babban ne amma abu na uku kuma mace tana da saurin tsorata ta yi a zare da rigi shi kenan kuma sai ta ce ita ba ta gani ba shi kwa namiji to me a cikin ido ne in ba ruwa ba in ka zare min ido ba zai zare maka ido ba amma ki na jakka miki harara ba ki sani ai kila ba ki ƙara dawowa wannan karatun kai malamin nan da harara to mu wasa ne to ba ta ba da magani an sha an mutu ko amma kada wasa ne ki ko kawai ce ni a cikin ke yi yawwa فكانت مؤلم متنوع to abdalal kenan shine wato mantuwa sannan abdalal yana zuwa da ma'anar soyayya da shauƙi amma ba bisa ƙa'ida ba shine ko ka so abu ta yadda so asali yana rayar zuciya amma duk wanda yake yin soyayyar da za ta cuce shi ta iya sa masa tawaya da nakasa to hakika wannan soyayya sunan ka dalal wanda duk yake yin soyayya wacce za ta iya raba shi da Allah ita ma sunan ka dalal an ga shi yasa wasu malamin suka fassara ayan nan ta cikin suratul duha warhe wallahi da ta ko to to shi ke an suka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce wa wajadaka dallan fahada Allah ya same ka ya kai annabi alam yajidka yatiman kaka damu mana washin ba kai ne Allah ya zo tarar da kai kana maraya ba baba ka ta rasu babanka ya rasu kakanka ya rasu bakkanka ba shi da arzikin da zai iya rike ka amma ka awa sai Allah ya tattaro ka cikin kulawa sai ya ci gaba da baka kulawa ka rayuwa irin ta manya wa wajadaka dallan ko ba Allah ya zo ya same ka dallan ai aka ba ta ce da annabi ba ta ce ba ko sai dai ka ce wa wajadaka dallan wannan dalal din wasu malamai suka fassara shi da cewa a lokacin kana son Allah amma ba irin son wannan shari'a ba shi yasa sai aka kira wannan son da dalal da aka shi yasa saboda son Allah ma ba ka yin baka taba yin zina ba baka taba shan giya ba baka taba boton gunki ba ba ka faɗa ba ka cin zali ba ka cin amana kana tafiya kogon hira ma ka je kai ta zama ma ba ka san ma in ma ka je kai dai ba ka ba lada za a baka ba ka san ma me kai kawai zuwa take yi wannan so ne amma da Allah ya tashi fahada sai ya nuna maka ga yadda za ka so shi kai sallah ka isar da sakon annabta kai kaza kai kaza yasa baban su annabi Yusuf da ya ga an ɗauki annabi Yusuf an je an salwantar masa da shi ga ɗan uwan annabi yusuf shi ma an je an salwantar da shi ko kuma kafin salwantar in bayan salwantar da ɗan uwan annabi yusuf din kawai da ya tashi wata rana ga ƴaƴan bayan sun ce masa kura ta cinye shi ya kamata su a ganin su ya haƙura kawai tunda sun san sun sa shi a rijiya a ganin su ya mutu ya zama mari sun ma an riga an gama magana ta kifi ko mari babban kifi sun cinye shi to amma sai ga shirin nan kawai sai ya tuno sai ta ya wa asafa ala yusuf wayyo Allah na bakin ciki na akan yusuf ina ma dai ya dawo in gan shi ina ma dai in ga yusufu ala ce wa bi yaddan ainahu min al-huzn fuskar ta saboda bak idanuwan sa saboda tsagen bakin ciki har bakin ma ya tafi saura fari ya makance ma baya gani wa huwa kazin kullum a cikin hadiyar fushi yake to da suka qalu tilka ne تالله تذكر يوسف حتى تكون عرضا والله in dai baka gushe ba kana tuna Yusuf ba za ka zauna lafiya ba sai ka zama harara barke sai ka ma daina gani au ta tuna min alhalikin kai za ma ka mutu wannan soyayya haka to wata rana da ya tashi bayan an kawo bayan dan uwan ma an sace dan uwan shi ma an ce masa an rike shi a kan Misra shine yake cewa kai ya gani ya zahabu fata aka su min Yusuf. A kai lokacin da aka zo masa da riga annabi sai ce inni la ajidu rika Yusufa laula an tufannidu ni fa wallahi kanshin Yusuf nake yi sai suka ce ana jin kanshin mutum ba sai na ce baba tallahi zan rantse da Allah innaka lafi dalalika to wannan zamu fassara shi da ƙasa kana cikin shauƙinka da soyayyarka irin mai cutar wannan kadimin wata ka daɗe da makana cikin ta da za ka abdalal yana zuwa da wannan ma'ana ko da ka abdalal tana zuwa da ma'anar ka nemi abu karasa kamar yadda yake cikin wannan aya tana zuwa da ma'anar barin tafarki madaidaici kamar yadda yake a cikin ayoyin da muka kawo tana zuwa da ma'anar mantuwa kamar yadda yake cikin ayoyin da muka kawo tana kuma zuwa da wannan ma'anar ta ƙarshe da muka faɗa shine soyayya ba bisa ƙa'ida ko soyayya da za ta iya cutarwa إذا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون lallai su da waɗannan mutane kafirai ne sun kafir cewa haɗuwa da Ubangiji su bisa yadda Ubangiji zai gane su ranar alkiyama ba na.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليكم
To, ku kuna san cewa ba za ku tashi ba, ba za a tashe ku ba a dawo da ku, kuma gashi allah da ya halicce ku a farko, idan da har sake dawo da halittar ku bayan kun mutu za ta wahalar da shi da zai iya halittar ku a farko ne? Shin a ganinka a bisa ga kaddarawa ta ɗan adam da yin abu a karo na farko babu shi ba a san da shi ba ka yi shi da kuma in ga shi ka yi shi sai ya lalace sai ka gyara shi ko ya tafi ka sake sake rage tashi wani ne zai fi zama kaman ba zai yiwu ba na farko to amma na farko bai fa- bai bai bai bai wahalar da ubangiji ba sai kuma karo na biyu to sai Allah ya ce kun ka gaya musu ya rasulullah ya tawaffakum malakul mauti mala'ikan mutuwa ne da yake ɗaukar ranku kuma Allah ne allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi ya ci gaba da daukar ranku to ba shi dama aka yi dauran ku to ba ana sana ka dauran naku ba za a sace dawo muku da ranku thumma ila rabbikum turja'un sannan kuma fa in ya dauki ran naku fa koma za ku zuwa ga ubangijin ku to kaga fa in kun koma ai zai sace dawo to ana akwai abubuwan lura na ɗaya kul yatawaffakum malakul maut yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa ne yake muku wafati wafati a larabci shine cika abu ko ma wani irin abu ne da haka cika alkawari za ka an ce wal wafa'u bil ahadi da cikawa da alkawari ko cika alkawari sannan cika mudu ma wa auki kaila wal mizan a cika mudu sannan idan aka ƙera maka wasu lokuta da kwanaki idan lokacin yayi to an cika masa kwanaki kenan kamar ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya
Kifra, Isa, inni mutu da kifra. Na'am. Na'am. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها نعم إلى أجل مسمى آمين مم. آمين آمين نعم
ba ma ya yi ba inda Allah ma ya ga mana wannan Allah ya ce ka karɓi kai za ka Mm.
kuma Allah ya san ka karɓi wa ba shi kuma ya an yi da shi da ma da ya haka Mm.
yake kafin wa wallahi
Na'am.
وما بعض الإنسان يقول لنا من قبل الخروج حتى إن مات
Na'am.
كان يقول أن الإنسان
Na'am.
sannan sai ta abubuwan yin gudun da zaran na yau zai kai da cewa duk a kan cikin mutum da na rasuwa ka tsarkaka kana mai rai ka tsarkaka kana mai kana a mace ya tsarkaka Allah Na'am.
التي أما الموت الذي كتب أما الموت الذي كتبه الله علينا ومن يكتب أما يكتب أن لا يكتب
Mm. ومن كان يعبد الله نعم لا يكفي لا لا يكفي.
Yeah. amma idan mutum ya rasu ba ko mutuwa ba san Allah ne ba rasuwa ne ba abu ya zama na karanta rasuwa ko da rasuwa in dai ya kana son rasuwa ne da rasuwa ne karewa kwana ne da barin duniya da tafiya a rayuwar lafiya da ba sau domin ya san dan da kowane da yana da gana Mm.
turawa suna da yin indiya suna da yin Thank
Haka. Marigayi. Mm. Wasu fu- wasu fu- wasu fu- wasu fu-
you.
An faɗa mai ji. Rinse. Na'am. Mm. Mm. Na'am. Ina jin nan ne. Ala ne. Eh, Allah ya tafi da.
Thank you.
Na'am. Zuwa. Jiya. Ki bar zuwa na kai.